أنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأتوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه
للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
ta ɗaya daga cikin alarmominmu malam usman ahmad unguwar kanawa kaduna allah ya saka da alkhairi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana daga cikin addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa wata addu'a wadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara masa yarda ya ruwaito daga annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih wannan addu'a tana cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa manzon Allah yana cewa ya Allah ina roƙonka rayuwa mai daɗi a wata riwaya hadisin yana cewa inni as'aluka ishatan naqiyya ya Allah ina roƙonka rayuwa kyakkyawa kuma ina roƙonka mutuwa madaidaiciya kuma ina roƙonka ya Allah ka bani makoma makomar da ba a shiga cikin kunya domin samunta kuma ba a shiga cikin tozartawa domin samunta wannan tana cikin addu'o'i waɗanda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa Allahumma inni as'aluka ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghayra mu'min wala fadih ya Allah ina roƙonka rayuwa kyakkyawa ina roƙonka mutuwa madaidaiciya kun ga abubuwa guda biyu din nan kamar annabi yana aiki ne da wani umarni da Allah ya masa a suratul al'am aya ta 162 da Allah yake ce masa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce ka gaya musu da sallata da ibadata a wata fassara in ka duba tafsirul bahar muhit na abu hayyan a juz'i na hudu shafi na 262 kalmar annusuku tana daukar ma'ana da yawa ana kiran ibada annusuku ana kiran yanka annusuku Allah ya ce ka gaya musu sallata da ibadata da rayuwata da mutuwa na baki ɗaya ina yin su ne daidai da yadda Allah umarni ya yi umarni Allah maɗaukaki ya yi umarni la sharika lahu babu tarayya ga Allah wa bidhalika umirtu kuma da yin haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai wannan ayan Allah yana nuna cewa rayuwar manzon Allah baki ɗaya yana yin ta ne yadda Allah ya umarce shi da yayi haka mutuwar sama saboda haka yake wancan addu'an ya Allah ina roƙonka rayuwa kyakkyawa kuma ina roƙonka mutuwa madaidaiciya ashe kenan rayuwar musulmi a kewaye take da hukunce-hukunce da dokoki tun daga farkon zuwansa duniya har zuwa sa kamar yadda shari'a ta yi bayanin yadda hidima ga yaro wato take kasancewa a shari'ar musulunci idan an maka haihuwa me ya kamata ka yi shari'a ta yi bayani to haka kuma shari'an ta yi bayani idan an maka mutuwa me ya kamata ka yi daga farkon zuwan mutum duniya shari'ar musulunci take aiki a kansa har zuwa barinsa duniya babu lokaci guda a rayuwar ɗan adam wanda ake samu mutum ya kubuta daga wata doka daga cikin dokokin Allah tafiyarka zamanka kwanciyarka tashinka sa kayanka aurenka kasuwancinka mu'amalarka duk abin da za ka yi hatta dariya da murmushi manzon Allah ya karantar da mu kun ga muna ta kokari mu san yaya manzon Allah ya yi sallah saboda mu yi koyi da shi ko muna kokari mu san yaya manzon Allah ya yi azumi yaya manzon Allah ya yi aikin hajjinsa to yana da kyau kuma mu san yaya manzon Allah ya karantar da al'ummarsa yadda ya kamata musulmi ya mutu yanda yake zama wajibi mu san waɗancan haka yake zama wajibi a kanmu mu san dokoki da suka rataye mutuwa wannan yasa ganin mutane da dama suna jahiltar al'amura na mutuwa bisa karantarwar manzon Allah muka shirya wannan muhadara domin tunatar da 'yan uwa abubuwan da suka shafi mamaci da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da larabci kalimatul janaza bil fathi ta'ani al mayyita wa bil kasri ta'ani sarir al mayyiti idan aka ce jana'iza da larabci aljanaza in ta zo da fataha ma'ananta mamaci gawa kenan amma idan kalmar ta zo da kisra ana nufin makara da muka ce za mu yi magana akan dokoki da suka shafi jana'iza muna nufin dokoki da suka shafi mamaci tun daga lokacin da rashin lafiya ya same shi har zuwa lokacin da ya mutu har zuwa lokacin da ake kwantar da shi a kabari abubuwan da ya kamata kowane musulmi ya sani domin babu wanda ba a mutuwa a gidansa sau da yawa ana mana mutuwa sai ka ga mutum ya rude bai san yadda zai yi da gawan ba wani tashi yake je kwankwasa kofar malamin unguwarsu gafata malam zo ni fa mun mutuwa sai ja gefe ya tsaye bai san abin da za a yi ba malamin nan shine wanda ya dan karanta wani abu daga cikin sunnonin manzon Allah saboda haka shi zai zo ya tsaya magawan nan wanda kuma yadda yake wajibi a kanka ka san yadda ake sallah to haka yake wajibi a kanka ka san yadda ake hidima ta gawa saboda haka yan uwa musulmi wallahi wannan muhadara tana da muhimmancin gaske muna fatan za a kasa kunne domin a samu kyakkyawan sauraro in an samu kyakkyawan sauraro nan ne ake samun kyakkyawar fahimta wannan fasara da muka bayar na kalimatul janaza fasara ce wadda ibnul asir Allah ya ji kansa da rahama yayi a cikin littafinsa an-nihaya fi garib al-hadith wal athar wani malami da ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 606 kamar shekara 815 kenan rabuwarsa da duniya yanzu Allah ya ji kansa nas'aluka allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mukhzin wala fadih na shirya matsaloli goma sha biyu kaɗai za mu yi magana a kansu dangane da abin da ya shafi mutuwa matsaloli goma sha biyu ba su kenan ba suna da yawa amma waɗannan matsaloli goma sha biyu ya kamata a ce kowannen mu ya san su saboda haka na tsatsamo su na shirya na jera in karantar da mu mu tashi da wannan fahimta a kawunanmu waɗannan matsaloli goma sha biyu idan mun gama su cikin ikon Allah to sauran abin da ya rage ma sake shirya wata muhadara domin karasawa amma idan mutum zai yi tambaya saboda mu takaita wa kawunan mu lokuta ya kasance abin da na faɗa ne zai yi tambaya a kai ba abin da ban faɗe shi ba ta yiwu abin da za ka yi tambaya a kai matsalar tana gaba sai gaba ne zan yi bayani a kanta Allah ya samu dace matsala ta farko ita ce wadda ta shafi mara lafiya kun san galibi kafin mutum ya mutu akan samu rashin lafiya duk da shike hanyoyin mutuwa suna da yawa yanda manzon Allah ya ce hanyoyin mutuwa da Allah ya rubuta wa dan adam guda ɗari ba ɗaya ne inna lillahi tis'atan wa tis'ina maniya Allah yana da hanyoyin mutuwa guda ɗari ba ɗaya akwai zazzabin malaria akwai tuntube akwai hawan jini akwai ciwon suga in kana ta kirga ire-iren waɗannan manzon Allah ya ce akwai hanya guda ɗari ba ɗaya idan ka ƙeƙetara su to akwai guda ɗaya wadda ba za ka ƙetara ta ba lokacin da kake ƙetara waɗannan hanyoyi na mutuwa shekaru na taruwa a kanka kana gama ƙetarawa shekarunka sun yawa to yawan shekarun ma ajali ne manzon Allah ya ce shi ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin mutuwa idan mutum baki ɗaya waɗannan hanyoyin suka kuskure shi to akwai guda tana jiransa wannan ita ce yawan shekaru Allah ya sa mu cika da imani to idan mutum rashin lafiya ya same shi wannan ita ce matsala ta farko akwai wajibai guda hudu a kansa da fatan za a saurara da kyau abubuwa guda hudu suke zama wajibi akan duk mutumin da rashin lafiya ya same shi ta yiwu ka ce to wani irin rashin lafiya sai mutum ya kwanta rashin lafiya mai tsanani wanda bahaushe ke cewa sai an ɗaga an kwantar shine waɗannan wajibai ke hawa kansa ko kuma kowane mara lafiya to bil hakika malaman sunna suka ce mana kowane irin rashin lafiya ya same ka waɗannan wajibai guda hudu suna nan akan ka Allah shi samu kiyaye wajibi na farko da yake kan mutumin da rashin lafiya ya same shi shine wasiya akwai hadisi wanda ke cikin littafin Imam Bukhari da Muslim النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه حديث لم متفق على صحته manzon Allah ya ce laisa sha'anul muslim shine fassaran ma haqqu muslimin ba siffar musulmi bane a ce mutum ya kwana biyu bai rubuta wasiya ya ajiye a gindin matashinsa ba manzon Allah ya ce ba siffar musulmi ba kun ji wannan hadisi kuma hadisi ne mai matukar inganci daga manzon Allah mutum nawa ne a wannan ɗakin taron jiya da daddare ya kwanta gindin kansa akwai wasiya ya rubuta wannan umarni na annabi bai shafi mara lafiya kawai ba yadda malaman sunna suka yi bayani da mutumin da yake da lafiya da wanda rashin lafiya ya same shi dukkan su wajibi ne a kansu duk dare in za su kwanta su yi kokari su ga cewa sun rubuta wasiya sun ajiye a gindin matashin su kamar wata riwaya ta littafin muslim annabi ya ce ma haqqu imri'in yabitu thalatha layalin kwana uku wata riwaya ta nuna kwana biyu ne wata riwaya kuma ta nuna kwana uku saboda haka abdullahi bin umar sahabin manzon Allah yake cewa ma marrat alayya lailatun منذ سمعت رسول الله قال zalika tun daga ranar da naji manzon Allah ya faɗi wannan magana babu dare ɗaya da ya wuce min illa wa indi wasiyyati face tare da ni akwai wasiyata tun daga ranar da naji manzon Allah ya faɗi wannan magana to ba a taɓa samun dare ya wuce ni ba face akwai wasiya na tare da ni kun san dalili domin dan adam idan ya taho mutuwa ana kiransa wai transition ko kamar wani lokaci ne da zaka bar wata siffa ta rayuwa zaka koma wani nau'i na rayuwa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce da kana zama da yan uwanka kana ci kana sha kana magana kana mu'amala to za ka bar wannan rayuwar za ka koma wata rayuwa wadda ba a irin waɗannan sannan in ka riga ka mutu da hakki a kanka babu wanda ya sani daga kai sai Allah to mutum ya shiga masifa don haka ashe ya kamata ka mutu din nan babu hakkin kowa a kanka to yaya za a yi ka kubuta daga wannan shine ka rubuta duk sa'ilin da ka zo za ka kwanta ka yi kokari ka ga cewa duk mutumin da yake bin ka bashi ka rubuta a takarda wani yana bi na bashi wani ina bin sa bashi wani na bashi ajiyar kaza ko wani ya bani ajiyar kaza ko kuma na ba mu wani haya ko na karbi hayan kayansa wannan ita ce siffa guda ta wasiya sannan siffa ta biyu mutum ya yi umarni babu mamaki akwai abin da kake so yaranka su yi bayan ka mutu ina so ‘ya'yana su karanci musulunci to ka rubuta ba na so ‘ya'yana su yi talla ka rubuta waɗannan maganganu da ka rubuta idan ‘ya'yanka suka ɗauki wannan littafin to duk maganar da kai musu tsawon rayuwarka wallahi ba ta zama akan su irin maganar da ka bata a rubuce dinnan domin za su ɗauka lallai fa wannan magana da take rubuce babanmu ya fi damuwa da ita akan duk maganar da ya mana a rayuwarsa saboda haka dole mu ɗauki wannan magana da muhimmanci kaga ɗaya kenan daga cikin amfanoni na wasiya ka rubuta idan ka rubuta sai ka yi ƙoƙari ka ajiye a gindin matashinka akwai wani abu da ake so kuma mutum ya yi a cikin wasiya kamar yadda manzon Allah ya ce walahu shay'un yuridu an yumsi fihi idan kana so ka bar wasiya misali kana da burin a ce ka gina makaranta a rayuwanka Allah bai baka dama ba gashi kana da kuɗin to ka yi ƙoƙari ka rubuta ina da burin in gina makaranta saboda haka ko bayan na mutu a gina makaranta ka rubuta ciki bayan rasuwarka za a yi amfani da kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka sulusi kenan domin wasiya ba ta bari sulusi idan an yi amfani da kashi ɗaya cikin ukun nan sai a biya bukatun da duka rubuta misali a gina makaranta a gina masallaci ko makwabci na wani a bashi dubu ɗari ko dubu hamsin ko a bashi naira goma yawan kuɗin ka yawan wasiyar da zaka bari karka ce sai mai kuɗi ne yake bari irin wannan wasiya mu lura da wannan kuma wajibi ne akan mu duk sa'ilin da zamu kwanta mu rubuta domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu imri'in muslimin malamai suke cewa wannan umarni ne na wajibi wannan shine wajibi na farko akan mara lafiya wajibi na biyu shine mara lafiya ya kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala akwai hadisi wanda ke cikin littafin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsunu dhanna billahi ta'ala kada ɗayan ku ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga Allah madaukaki kar ka mutu kana mummunan zato ga Allah akwai wani hadisi wanda ke cikin littafin imamu tirmidhi wanda anas bin malik ya rawaito ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina ya tafi gaisar da wani yaro matashi ne bashi da lafiya da ya shigo gidan ya shiga ɗakin da wannan saurayin yake kwance ya zauna a gefen gadonsa sai ya ce masa kaifa ta ji duka yaya kake jin zuciyarka wani irin tunani kake yi ma Allah sai wannan saurayin ya ce wallahi ya rasulallahi inni la arjullaha wa inni akhafu min zunubi wallahi ya ya rasulallah ina fatan in samu rahamar Allah bisa ayyukan da nayi in na tuna alherin da nayi sai in ga zan tafi aljanna in na tuna laifukan da nayi sai in rika gani kaman kai anya kuwa ba zan tafi wuta ba fadin haka ke da wuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن abu biyu din nan ba za su haɗu a zuciyar mutum a irin wannan wuri lokacin da mutum yake kan gadon mutuwa a ce yana tsoron Allah yana kuma fatan ya samu rahamar Allah an samu waɗannan abubuwa a zuciyar bawa manzo Allah ya ce illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu face Allah zai bashi abin da yake fatan ya samu din kuma Allah zai tsare shi daga abin da yake tsoro wato lokacin da rashin lafiya ya same ka to ka yi kokari ka saka waɗannan abubuwa cikin zuciyarka kai ta tunanin zunubin da kai ma Allah me dalili in kana tunanin nan za ka yi ta neman gafara domin matukar rai bai iso makoshi ba Allah yana gafarta mu bawa lokacin da kake kwancen nan kai ta tunani da ina kuruciya nayi kaza har na kai ga dattakuna nayi kaza na kai ga tsufata nayi kaza kai hatta zuwa jiya nayi kaza to duk abin da ka tuna ka ce Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu kaga tunanin da kake ya zama maka alheri sannan kuma kai ta tunanin alherin da kai sai kai ta fatan Allah ka karba mu da ko ina ta sallah duk dare zan yi nafila raka a goma misali ko ko kuma zan yi sadaka ko kuma ina kokarin zuwa umara ko ina kokarin taimakon talakawa to in kana tunanin waɗannan abubuwa sai ka rika fatan Allah ya sa Allah ya karbi waɗannan ibada to idan kana abubuwa biyu din nan manzon Allah ya ce Allah zai karban maka bukatunka kuma zai tsare ka daga abin da kake tsoro wannan shine wajibi na biyu da yake kan mara lafiya tunanin zunubin da ya yi a duniya domin ya nemi gafara wajibi na uku mutumin da yake cikin hali na rashin lafiya idan wani yana ihu a ɗakin to ya tabbata ya umarci wannan mutumin ya bar ɗakin tun kafin Allah ya zara ransa ya yi umarni wannan mutumin ya fita ya daina wannan kukan shi ma ya samu hadisi muttafaqun ala sihhatihi wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito lokacin da sayyidina umar wani mutum mutumin farisa da ake kiransa abu lu'lu'at al-majusi ka san wannan mutumin shi ya daba wa umar wuka a cikin masallaci to umar yayi jinya raunukan da ya samu wannan ta'adin da wannan mutumin ya masa to yana kwance hafsa yarta matar manzon Allah da ta shigo ɗakin ta ga irin halin da sayyidina Umar yake ciki idan an kawo madara aka bawa Umar ya sha kafin ta nan ake ganewa shin wanda aka daba maruka a ciki zai rayu ko ba zai rayu ba in an ba shi madara aka ga madara ta fito ta wannan gyambon to tabbas wannan mutumin zai mutu amma in bai fito ba to wannan mutumin ba zai mutu ba insha Allah ana masa fatan zai rayu sahabbai suka kawo madara aka bawa Umar sai aka ga madaran na fitowa ta inda gyambon nan yake inda aka masa rauni ganin haka kowa sai ya ɗaya tsammani rayuwar umar saboda haka sai ita hafsa ta daka ihu ta buga tsawa tana ta kururuwa umar sai ya daga kansa ya ce ya hafsa amma sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu almu'awwalu alaihi yu'azzabu ya ce hafsa yanzu biki taba jin manzon Allah ya ce wanda ake masa ihu Allah zai masa azaba ba biki taba jin wannan magana ba gefen ɗakin kuma akwai su haifin rumi ɗaya daga cikin aminan sayyidina umar shi ya sallaci gawan sayyidina umar abokinsa ne shi ma sai daka ihu ya buga tsawa ya kama ihu sai umar ya ce masa ya su haihu amma alimta annal mu'awwal alaihi yu'azzab ha ba su haihu yanzu baka sani ba wanda ake masa ihu Allah zai masa azaba bayan ya mutu ya zaka mai ihu saboda haka malamai suka ce wajibi ne idan wani ya fara ihu a ɗakin kai da baka da lafiya maza ka kore shi tunda annabi ya ce za a maka azaba domin kukan da yake amma a lura ba wai kuka na kwalla ne ake nufi a gurin ba duk da yake shi ma wannan kukan makaruhi ne kusa da mara lafiya domin za ka sa masa karaya zuciya za ka sa ya fara tunani eh to lalle ba zai tashi ba daga wannan jinya a maimakon ka karfafa masa zuciyarsa sai ya zamanto kuma ka raunana masa zuciya akwai bayanin sai yana tafi wajibi na hudu wanda yake kan mutumin da ke cikin rashin lafiya shine ya kiyaye zikirori idan baka da lafiya to ka kula da zikirori musamman zikiri da ake lokacin kwanciya akwai ɗimbin falala a cikinsu akwai hadisi wanda yana cikin littafin bukhari da muslim hadisin barra'u bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya barra idza ataita mabja'aka idan ka taho zaka kwanta fatawabba aka yi alwala wudu aka li salati irin alwala da kake in zaka yi sallah thumma fadi ala shikika al-ayman sannan sai ka kwanta a tsagin jikinka na dama kai alwala irin alwalar da ake yin za a yi sallah sai ka kwanta kuma gefen jikinka na dama wa qul bayan ka kwanta sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wadda'tu jambi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragabatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta manzo Allah ya ce wa barra'u bin azib in zaka kwanta kai haka umarni ce maka ko umarnin na ya zama sunna ko wajibi ya zama wajibi annabi ya ce in zaka kwanta kai wannan sai annabi ya ce masa fa innaka in mitta min lailatika in ka mutu a wannan daren mitta alal fitrati zaka mutu akan tarbiyyan musulunci da kai da wanda ya ce la ilaha illallah lokacin da za a cire ransa matsayin ku guda da mutum ya mutu tabbata wannan mutumin insha Allah zai tafi aljanna ashe kun gani da mai lafiya da mara lafiya ya kamata su rike wannan hadisi mu yi amfani da wannan addu'a amma wa ya fi bukatar wannan addu'a wanda ke cikin jinya lokacin da za ka kwanta domin baka sani ba babu mamaki a cikin barci ne Allah zai zara ranka sai kai kokari kai wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har ka mutu cikin wannan barci a cikin wannan dare to za ka mutu ne akan tarbiyya ta musulunci wa in asbahta idan kuwa ka tashi safiya da rai annabi ya ce asabta khairan za ka samu alheri washe gari in ka tashi da rai to za ka samu alheri washe gari in ko ka mutu to za ka mutu ne a tarbiyyan musulunci sai annabi ya ce masa waje alkunna akhira ma taqulu kai kokari ka saka waɗannan addu'o'in su kasance ƙarshen abin da ka faɗa a dare ana so in ka sake wata magana to ka maimaita wannan addu'a in dai kai wata magana kafin ka kwanta bayan ka yi wannan addu'a to ka sake addu'a don annabi ya ce waj'al kunna akhira ma taqulu mun samu wajibai guda hudu da suke wato kan mara lafiya akwai wani hadisin ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za a kwanta a karanta ayatul kursi kamar yadda ya taho cikin hadisin Abu Huraira muttafaqun ala sihhatihi lokacin da Abu Huraira ya tafi manzon Allah ya sa shi gadin wani hatsi na zakka ko wani aljani ya taho yana satan wannan hatsin Abu Huraira ya kama shi har da ya masa alkawari in ya sake shi zai karantar da shi ko Abu Huraira ya yarda sai ya ce masa ka rika karanta ayatul kursiyu a cikin dare har ma ya ce masa in ka karanta ayatul kursiyu lan yazala ma'ahu min Allah hafizun wala yaqribuhu shaytan idan mutum ya karanta ayatul kursiyu to Allah zai turo mala'ika wanda zai tsare jikinsa a cikin wannan daren sannan wani shaidan ba zai iya zuwa kusa da shi ba babu wani aljani da zai zo kusa da shi shi yasa ake so mutum duk dare ya karanta wannan wannan aya ayatul kursiyu lokacin da abu huraira ya tafi ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sadakaka wa huwa kazubun ko lalle aljannin nan ya gaya maka gaskiya amma shi maka ne to kun gani ashe tun da annabi ya tabbatar da wannan ya tabbata kenan sunna ta manzon Allah kamar shi ne ya karantar da mu domin ita gaskiya duk inda musulmi ya same ta dauka yake kun ga annabi ya gaskanta maganar aljani duk da yake shi aljanna makareci ne amma abin da ya faɗan gaskiya ne sai annabi ya ce ka dauki wannan magana kai aiki da ita don haka in zaka kwanta karanta ayatul kursi musamman in baka da lafiya ka karanta ayatul kursi manzon Allah ya ce Allah zai turo mala'ika wanda zai zo ya tsare jikinka wani aljani ba zai iya zuwa kusa da kai ba har ka tashi kun ga idan mutum lokacin fitaransa yayi Allah ya taimaka a ce mala'ika na kusa da shi wannan ana masa fatan zai cika da imani Allah ya samu gane daga cikin hadisai akwai kuma wanda annabi yake nuna mana mu karanta amanar rasulu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ko har zuwa kashi wanda manzon Allah yake cewa man qara'a bihi ma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu dinnan a cikin dare sun isar masa malamai suka ce sun isar masa ne wasu suka ce sun isar masa wato daga cututtuka wasu suka ce a abin da annabi yake nufi sun isar masa Allah zai kare shi daga sharrin shedan don haka waɗannan ayoyi guda biyu ya kamata a ce mara lafiya yana karanta su duk dare wata riwaya kuma wadda har yanzu tana cikin littafin bukhari da muslim na na aisha take cewa duk sa'ilin da manzon Allah ya zo zai kwanta da daddare yana hada hannayensa biyu idan ya hada hannayensa biyu sai ya yi tofi idan ya yi tofi sai ya karanta kul huwa falaki nasi sai ya shafe jikinsa baki daya yana farawa da fuska sannan kai sannan dama hagu jikinsa inda duk hannu zai iya kaiwa الحديث متفق على صحته wannan hadisi yana cikin littafin bukhari da muslim wanda yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tofin da annabi yake yi a cikin hannunsa malamai sun ce ba tofi ne na yawu ba kafin shi ke wani yaji an ce manzon Allah yana tofi to kafin ya karanta din sai ya kakalo yawu ne yawa kwalbana sannan ya bi jikinsa kaga wannan ya zama kazani ko iskar da take fita daga bakinka ita ce ake nufi duk da shike akwai tofin da annabi yakan yi yawun ya dan fito akwai tofin da ake nufi da wato irin wannan kaman yanfusu wannan kalma ana nufin yana tofi ne wanda yawu baya fita a fahimta zai fara tofin kafin ya karanta kaga ya saba da tunaninmu mu za mu tsammaci sai ya karanta sannan ya tofa ko a'a nana Aisha ta ce sai ya karanta sai ya yi tofin summa ya karau sai ya yi tofin sannan ya karanta kulhuwa falaki nasi ya shafe jikinsa malamai suka ce idan kai haka kamar ka ɗauko rigan karfe ne ka saka ka ɗauko wandon karfe ka saka sai ka faɗa filin yaƙi wanda ya kawo ma suka da wanda ya sare ka da takobi duk ɗaya suke babu wanda zai taɓa jikinka kamar ka sa wani garkuwa ne to haka Allah madaukaki zai turo ma tsaro na musamman an fahimta ko nana aisha ta ce hatta in manzon Allah rashin lafiya ya same shi to yana yin haka kuma idan wani daga cikin iyalinsa shi ma rashin lafiya ya same shi manzon Allah yana yi masa wannan tofin sai ya shafa jikinsa nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi wannan tofin yana karanta kulhu wa falaki nasin nan sau nawa sau uku saboda haka idan rashin lafiya ya samu mutum ana so ya yi kokari ya yi wannan waɗannan abubuwa ne da za su taimaka maka isa lahira lafiya da kuma samun kyakkyawan cikawa Allah ya samu dace nas'aluka Allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan gaira makhzun wala fadih kar mu manta wannan addu'a da manzon Allah yake yi to sai mas'ala ta biyu daga cikin mas'aloli goma sha biyu da zamu yi magana wannan mas'ala ta shafi wanda ya taho gaisar da mara lafiya ko kuma wanda yake jinyan mara lafiya shi kuma akwai wajibai guda bakwai a kansa da kuma sunna guda daya Allah shi samu kiyaye da farko kan manta hadisi ya inganta daga manzon Allah yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 377 da 67 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ada ar-rajulu akhahu al-muslima idan mutum ya tafi ya gaida mara lafiya ka tashi ka je ka gaida mara lafiya kuma wannan mutumin ya zama musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashafi kharafatil janna tafiyar da kake yi kamar kana tafiya ne cikin gidan aljanna in ka tashi zuwa gaida mara lafiya musulmi manzo Allah ya ce hatta ya jalita har lokacin da zai je ya zauna fa iza jalasa idan mutum ya taho gidan mara lafiyan ya zauna gambaratun rahma sai rahama baki ɗaya ta sauko daga gurin Allah ta lullube shi shi wanda ya tafi gaida mara lafiya din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana guduwatan inda safe ne ya tafi gaida mara lafiyan nan salla alaihi sab'una alfa malikin mala'iku dubu saba'in za su yi ta masa addu'a tun daga safiyan nan hatta yamsi har rana ta faɗi mala'ika dubu saba'in zai yi ta maka addu'a yana ma salati har zuwa faduwar rana wanda ya tafi gaida mara lafiya manzo Allah ya ce wa in kana masa'an in kuma da yamma ne mutum ya tafi gaida mara lafiyar nan sallallahu alaihi sab'una alf malik malakun mala'iku dubu saba'in ne za su yi ta masa addu'a hatta yusbiha har gari ya waye ku duba ladan mutumin da ya tafi gaida mara lafiya musulmi sau da yawa zaka ji mutum ba shi da lafiya amma yan uwa ba a zuwa gaida shi ba a zuwa duba shi bare a san yana bukatar taimako a taimaka masa mu kiyaye wanda zaid bin arqam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya isa gare shi cewa ba ni da lafiya ciwon kai ne kada ya same ni amma annabi ya taso daga gidansa ya zo ya duba ni ciwon kai ashe rashin lafiyan ba sai ya tsananta wa mutum ba da zarar ka samu labari wane ya yi tuntube jiya to mun kai rashin lafiya ne ko da ciwon kai da sokewa da sarfe ko wani abu ya tsone masa ido ko kuma ciwon jinya ce mai tsanani dukkan su matsayin su guda duk mutumin da ya tafi gaida mara lafiya yana samun wannan falala waye cikin mu baya fatan ya samu ya kamata mu rika tuna irin waɗannan falaloli da suka samo asali cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah mu yi kokari mu raya sunnar annabi to da farko idan mutum ya je ya gaida maras lafiya ko kuma ya kasance shi ne yake jinyar mara lafiya din wajibi ne ya masa tofi mu lura da kyau musamman imam bukhari ya yi babi a cikin littafinsa ya kawo hadisi wanda na na aisha ta rawaito ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi gaida maras lafiya ko kuma a gidansa wani ba shi da lafiya to yana masa tufi manzon Allah zai haɗa hannayensa ya yi karatu ya karanta kulhu wa falaki nasi shafa masa wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan akwai wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yinta kamar misali a cikin littafin muslim wata rana annabi ya tafi gaida sa'ad bin abi waqqas da ya tafi sai ya masa addu'a ya ce allahumma shfi sa'dan ya Allah ka warkar da sa'adu sai da ya faɗa sau uku Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan kaga in ka tafi gaida mara lafiya ka masa tofi sannan kuma ka yi masa addu'a ka yi koyi da sunnar annabi Muhammad a cikin littafin Imam Muslim ya kawo hadisi ingantacce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya same shi mala'ika jibril ya taho ya gaida shi da ya taho ya ce masa ya Muhammad ishtakaita ya Muhammad baka da lafiya ne sai annabi ya ce na'am sai annabi sallallahu mala'ika jibril ya ce bismillah arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allah yashfika bismillah arqika wannan riwaya ɗaya kenan daga cikin riwayoyi da suka zo akai kun ga mala'ika jibrilu ya yi wa manzon Allah addu'a ko ya ce ba ka da lafiya ya ce ba jin daɗi sai ya masa wannan addu'a bismillahi arkika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni